أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون wannan aya malamai sun yi maganganu da yawa a kanta sababin saukanta daga cikin maganganun malamai ko cikin bayanan malamai da suka yi dalilin saukar wannan aya wani balaraben ƙauye ya zo wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi a ƙaribun ربنا نناجيه أم بعيد نناديه sai rasul Allah shin ubangijin mun nan kam yana kusa da mu ne in za mu yi magana da shi mu yi magana irin ta ganawa ko kuma yana nesa ne in za mu yi magana mu daga murya manzo Allah sai shiru bai ce komai ba sai wannan aya ta sauka wai za su alaka ibadi أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون magana ta biyu sahabbai sun tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi ubangijinmu kam yana ina ne aina rabbuna ina ubangijinmu yake sai allah ya saukar da wannan aya وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان magana ta uku daga cikin sahabbar da wato abu musa al'ash'ari ya rawaito wani hadisi yana cewa mun tafi yaƙi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk wani kwari ko wani tudu ko wani gangare idan muka zo za mu daga ɗaga wuyoyi muna Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah sai ya mazo kusa da mu yace ku sauwake wa kanku mana wanda kuke kiran sannan fa ba yana nesa da ku bane ya fi kusa da ku ma fiye da abun hawan ku fiye da dabbobin da kuka hau ku sauwake wa kanku shi ubangiji duk yadda ka kira shi ya ji ka sai ya kira ɗaya daga cikin sahabbai ya ce in gaya maka wata kalma wacce take ita ce wato taska daga cikin taskokin aljanna ya ce ita ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan taska ce daga cikin taskokin aljanna wannan kenan don haka kowanne mutum ya ɗauka duk dai sanadin saukar ayan ne a wata ruwayan kuwa da ayan wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum akwai wata aya tana cewa wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum ka gaya musu ya rasulullahi ubangiji ya ce ku roƙe ni zan ba ku ud'uni astajib lakum ku roke ni ko ku kira ni zan amsa muku to da wannan aya ta sauka sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya rasulullahi wani lokaci ne ya dace mai addu'a sai wannan aya ta sauka bai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an to kaga nan darussan da zamu dauka a ciki shine duk lokacin da zaka yi bautan Allah ubangiji akwai lokacin da zaka daga murya akwai lokacin da zaka yi a hankali kuma daga muryan ba wai zaka daga ne yadda zaka cutu ba zaka daga ne daidai daidai kamar yadda Allah yake faɗa a wani waje yana cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila kaga sallolin da ake yi ana sallah a bayyane ba za ka daga muryanka gabaki ɗaya ba ba za kuma ka yi can ƙasa ba ka yi tsaka tsaki to haka ake so idan mutum zai ambaci Allah ubangijinsa ko zai addu'a to ka zauna ka samu nutsuwa to ana cikin kafin mu je ga nan a cikin akwalin ulama na sababin saukan wannan aya daga ciki akwai sahabbai sun tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi ina ubangijinmu yake bai ce musu yana sama ko yana kan al'arshi ko a ya ce mu ya shiru Allah da kansa ne ya amsa ya ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu to kaga kuskure ne kenan mutum ya tambaye ka Allah yana ina ka ce ai yana sama tunda ya ce ar-rahmanu ala arshi istawi duk da ma wannan tambayan bid'a ne in ji Imam Malik da aka yi masa tambaya akan al-istiwa daidaituwan Allah akan al-arshi sai ce al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhulun والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة yace daidaita dai mun san ko meye daidaita yaya Allah ya daidaita kan arshi wannan ba mu sani ba imani da shi kuma ya zama wajibi sannan tambaya ya a ina Allah yake ko ya Allah ya daidaita kan arshi wannan bid'a ne to kaji yana hadisi ingantacce ya zo sahabbai sun tambayi manzo Allah ina ubangijin mu amsar da Allah ya ba su ai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun bai ce yana sama ba bai ce yana wani waje ba a inni qarib in ka ce Allah yana sama ne kawai in kai wa Allah kai wa Allah wuri kenan shi ko Allah ba a yi masa wuri saboda Allah ɗin da yake arrahmanu alal ashistawe shi ne kuma ya ce wasjud waqtaribi mun sanni dai al'arshi yana can sama ta bakwai ne sai an wuce sama ta bakwai an wuce sidratul muntaha ake zuwa wajen al'arshi amma kuma Allah ya ce mana wasjud waqtarib kai sujjada ka zo kusa sujjada ko mun sani ba sama ake yin sujjada ba kasa ake yi sannan a wani waje na cewa wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu muna kusa da ku amma ba ku iya ganin mu dama la tudriku al-absar shi Allah ido baya riskansa wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir kuma shine al-batin yafi komai uya shine al-zahir kuma yafi komai bayyana subhanahu wa ta'ala kuma yana cewa wa ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Allah ya fi kusa da igiyar rayuwanka a kanka mana Allah ya fi kusa da igiyar rayuwanka a kan kai kanka ka ji da hadisi na gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai su sauwake wa kansu wanda suke kiran nan ba kurma bane ba wanda baya nan bane mai ji ne mai kuma mai kuma gani ne don haka wanda suke kiran nan ya fi kusa da su akan dabbobin da suka hau to kaga Allah kawai kai imani duk abin da aka ce imani da shi yadda kai imani da ar-rahman al-ashistawai to kai imani da wasjud waqtaribi kai imani da was samawati matwiyatun bi yaminihi sannan duka Allah ya naɗe su gaba ɗaya to shi yana ina kenan kuma kafin ya yi sammai kafin ya al'arshe yana ina a ya gaji ne ya ce bari ya yi al'arshe zauna ya huta subhanallah ta'ala Allah amma ya kulu zalimuna uluwan kabira to kaga lamarin Allah ai imani da shi kawai yana cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adni min dhalika wala akthara wa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda kuke Allah yana tare da ku in kai kadai ne Allah Allah yana nan in ku biyu ne Allah yana nan in ku uku ne Allah yana nan ko kun kai nawa Allah yana tare da ku to da haka jama'ar musulmi kada mu rika biye malaman zamani suna kai mu suna baro mu mu yi kokari mu nemi ilimi a wajen malaman ilimi ka ji dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun tambaye shi aina rabbuna kafin ya amsa sai Allah ya amsa da kansa wai za su alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka ina nake ko game da ni ka ce musu inni qaribun ina kusa kusa ba na nesa ina kusa daga mutum ya kira ni zan amsa ujibu da'wata da'i idza da'a annabi Musa alaihi salam wani daga cikin mutanensa ya masa laifi sai Allah ya ce masa duk abin da yake so ƙasa za ta masa akan wannan bawa sai ce ƙasa ta kama shi ƙasa ta kama shi tana haɗiye shi tana haɗiye shi yana musa zumunta musa zumunta har ta haɗiye shi sai da ƙasa ta gama haɗiye shi ƙaruna kenan har yanzu yana tafiya cikin ƙasa da ƙasa ta gama haɗiye shi sai Allah ya ce masa musa ka san sau nawa ƙaruna ya kira ka yana neman zumunta ya ce a'a ya ce ya kira ka ya fi sau saba'in sai ce amma ni da ni ka kira sau ɗaya kawai zan tsirtar da kai amma kai gashi ya kira ka sau saba'in ya kira zumu ya nemi zumunta amma ka gagara masa to Allah yana kusa da mu fiye da yadda wato fiye da rayuwarmu Allah ya tabbatar mana haka a cikin alkur'ani mai girma ana cikin maganar azumi cewa ya yi wallazi na mani kutuba alaikum siyamu har aka zo shawar ramadan lazi zai fi alkur'an ana cikin magana sai aka yanke sai aka kawo wannan magana kuma a gaba za a ɗora maganar azumi to me hikimar kawo wannan magana a wannan tsakiyar wannan ayoyin azumi wai za su alaka ibadi ya layi idan bayina suka tambaye ka anni cewa ina nake koya nake ka ce musu inni qaribun in suka tambaye ka a ina nake kamar ɗaya daga cikin dalilin sauka an ta zo aina rabbuna sai Allah ya saukar da wannan aya in maganin addu'a ce ma da Allah ya saukar da wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai sabu suka ce rasulullah wani lokaci ya kamata mu yi addu'a sai Allah ya saukar da wai za su alaka ibadi to kaga nan an ɗaure azumin watan ramadana da addu'a kenan ana so idan azumin watan ramadana ya zo to ka yi addu'a fiye da yadda ka saba yi saboda watan karɓan addu'a ne yana cikin abin da watan ramadana yake ɓanta da shi wata ne na karɓan addu'a. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Lissa'imi du'a umla turat indal fitr, au kama kalin mahaza mana. Wanda yake azumi lokacin da ya zo gaban zai sha ruwa, daga ya ɗaga hannu ya ce Allah ka yi mini kaza, Allah ka kiyaye ni kaza, Allah ka haɗa ni da kaza, to Allah ya karɓa. Saboda ba a mai da addu'a wannan lokaci. Ita addu'a tana da lokuta tana da ladubba hadisin farko da yake magana kafin hadisi akwai ayoyi da suke magana akan addu'a daga cikin ayoyin akwai ayoyin da muka karanta cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kaga wannan kaman umarni ne wata ayan tana cewa innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama khalidina wannan ma tana maganan addu'a ne duk wanda baya addu'a baya roƙon Allah to mai girman kai ne in ji wannan aya aya ta biyu kuma ta ce Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku kaga addu'a umarni ne na Allah kenan ga nan kuma ayan tana cewa wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu hadisai kuwa da suka zo suke magana akan addu'a suna da yawa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a mukhul ibada ita addu'a ita ce kwakwalwar ibada gabaki daya dan duk mai addu'a ba zai tosarta ba in dai Allah ya baka dama kana addu'a to Allah bai yi niyan walar da kai a duniya ba saboda ita addu'a ɗin nan tana kau da ƙaddara la ya ruddul qada illa addu'a ba abin da yake canza ƙaddaran Allah sai addu'a ko Allah ya ƙaddara zai yi maka wani abu musamman abin da ba na alkhairi ba to in kana addu'a sai Allah ya kawar maka da wannan ba abin da yake canza kaddaran addu'a a kaddarar kaddarar Allah ba abin da yake canza kaddara ta ubangiji sai addu'a a wani waje manzala ya ce addu'a'u silahul mu'mini addu'a ita ce makamin mu'min kowane mu'min yana da wani makamin da baya kaucewa in dai ka sai tashi ya tafi to ya tafi kenan wannan shine addu'a amma addu'an nan tana da ladubba na farko ana so idan mutum zai addu'a ya zama ya samu nitsuwa manzo Allah ya ce Allah baya karban addu'an mutumin da yake gafalalle kana addu'a kana karanta wani abu na addu'a amma hankalinka na wani waje to wannan ba a karba ana so idan zaka addu'a duka hankalinka ya dawo jikinka shi yasa ake so ma a yi tsaftace jiki addu'a yana bukatan tsarkin jiki da tsarkin tufafi da tsarkin inda za a yi addu'a kai kana da tsarki kayi alwala kayan da kasa suna da tsarki wankakku ne masu tsafta ne in kana da turare ma mai kyau mai kamshi ka saka sannan ka samu waje ka zauna mai tsarki mai tsafta wannan duka suna cikin sharuɗa na karɓan addu'a idan ka kiyaye wannan akwai wani sharaɗin kuma har yanzu shine ka kula da cin halal ka kula da sanya tufafi na halal saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a dogon hadisi a ƙarshen hadisin yana cewa su yutilu safara ash'ata adbara wa yutilu safara wa yamuddu yadayhi ila sama wa yaqulu ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haramun wa kiswatuhu haramun وغزي بالحرام فأنا يستجاب له أو كما قال ما هذا معناه mutum ya yi dogon tafiya gashi ya yi ƙura-ƙura jijjikinsa datti amma ya ɗaga hannu yana ya rabbi Allah ka yi min kaza Allah ka kiyaye ni kaza Allah ka yi min iyalaina kaza Allah ka kare iyalaina da kaza duk dai addu'an da za ka yi Allah ka ji kan iyayena amma sai aka yi rashin sa'a wa mat'amuhu haramun وملبسه حرام وغزي بالحرام abincinsa na haramun ne to kaga sharadin karban addu'a ya karye a tufafinsa wa malbasu haramun rigar da yasa zai zo na addu'an ma kudin fa wannan ya sai riga da ita ko sato rigan akai ko kwacenta akai haramun sannan daidai lokacin da ya zauna zai addu'an ya cika cikinsa da haramun ne to wannan ka ba za a karɓa ba in ji Allah wadda haka idan mutum yana so ya zama addu'a kaifin yankan wuka to sai ka kula da waɗannan na farko ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake tufafinka ka tsarkake jikinka ka tsarkake inda za ka yi addu'an inda za ka zauna kuma ka samu cikakken nitsuwa saboda Allah baya karɓan addu'a wanda da yake daga zuciya ga falalle sannan ya zama abincinka da abin shanka halal ne tufafinka nan mai tsaftar nan ya zama halal ne shimfiɗanka nan da ka shimfiɗa ta zama ta halal ce sannan lokacin da za ka zauna ka ibada in za ka ci abinci ko za ka sha abu ya zama na halal ne sannan sai kuma ka ka yaƙinin cewa addu'an nan daga kayi Allah ya karɓa fas'alullah wa antum muqinuna bil ijab kai addu'a kana da yaƙini kawai Allah ya karɓa kar ka rika sa shakka in ka sa shakka to bukata ba za ta biya ba kana addu'an nan kawai ka sa Allah ya karɓi addu'an nan to bayan kayi wannan to sai kuma ka kirdaji lokuta akwai lokutan karɓan addu'a daga ciki idan mutum yana azumi addu'a tana karɓuwa lokacin shan ruwa in mutum yana azumi addu'a tana karɓuwa lokacin da ruwan sama yake sauka addu'a tana karɓuwa lokacin da mayaka suke yaƙi an yi sausau an shiga jihadi na gaskiya addu'a tana karɓuwa lokacin da yake tsakar dare kusan asuba ya sudusin dare kamar karfe hudu na dare sura awa ɗaya a kira assalatu misali to lokacin lokacin karban addu'a ne Allah yana cewa lokacin ina mai addu'a in amsa masa ina mai neman gafara in masa ina mai mai bukata a biya masa wani lokacin karban addu'a ne lokacin da ake kiran sallah daga ladan ya yi da kiran sallah manzo Allah ce ana kiran sallah duk abin da ladan ya faɗa kai ma ka faɗa ka ga ma'ana kenan in ana kiran sallah ba a magana saboda ka saurari abin da ladan yake faɗa kai ma ka maimaita in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama ka karanta allama rabba zai da'wati tamma zuwa karshe sannan ka karanta raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula manzo Allah ce duk wanda yayi wannan bayan ka mai kiran sallah ya kira duk abin da ya faɗa kana amsawa bayan ya gama ka karanta allama rabba zai da'wati tamma والصلاة القائمة عاد سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة الآلية الرفيعة وابعث اللهم مقام عبد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إن كي ونن to manzo Allah ya ce cetona ya tabbata maka ran tashin alkiyama ni zan cece ka ran tashin alkiyama sannan daga an yi da kiran sallan nan tsakanin kiran sallah ta da ya kama lokacin karban addu'a ne ka lizinci addu'a a lokacin akwai wasu darare na karban addu'a ne dararen watan azumi farkon daren watan daren farko na watan rajab sha biyar ga watan sha'ban da daren lailatul qadri duka wayannan darare na karban addu'a ne amma kowane rana a kowane dare akwai lokacin karban addu'a shi ne sudusi na ƙarshe na dare shi yasa idan mutum yana bin dare to bukata za ta rika biya amma ba irin na ɓarayi ba bin dare na ibada in dai kana bin dare to insha Allahu rayuwa ba za ta baka wahala ba sannan akwai wata addu'a akwai mutum uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ansu duk lokacin da suka daga hannu addu'a ta karɓu daga cikinsu akwai al'imamul adil jagora mai adalci cikin jama'arsa cikin al'ummarsa to daga ya daga hannu bukata ta biya na biyu mai azumi in yi shan ruwa daga ya addu'a ta karɓi na uku shi ne addu'a kai wannan uwanka addu'a ba tare da ya sani ba addu'a da zuhar gaibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da dan adam yayi addu'a Allah ya karba matukar bai yi gaggawa ba a wata riwaya a wata riwaya manzo Allah ya ce duk wanda ya addu'a in dai addu'an nan ba na ba na yanke zumunta bane ba na cutarwa bane ma'ana addu'an ba na sabo bane ba kuma na yanke zumunta bane kuma idan bai yi gaggawa ba to za a bukatarsa za ta biya sai sabbai suka ce to ya rasulullahi menene gaggawa kama addu'a tunda sun san cewa dai addu'a na yanke zumunta sun sani addu'a na laifi na sabo sun sani to amma yaya ne mutum zai zama bai yi gaggawa addu'a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaggawa addu'a shine mutum ya ce na yi addu'a na yi addu'a yau shekara na kaza ina addu'a kan abu kaza amma ban samu ba nayi nayi nayi amma shiru kake ji malam ya ci shirwa to wannan idan mutum ya fara sa wannan a zuciyarsa to shaidan ya samu wajen zama a zuciyar kenan to zai zo har ya daina addu'a in ya daina kuma shi kenan kaga ya hasara kenan ita ko addu'a sai dai idan baka yi ta ba ta karɓu sai dai ɗayan abu uku ko dai a gaggauta maka biyan bukatar ka daga duniya kana addu'an ka ga biyan bukata ɗaya ke ko kuma a idan kai addu'an abinda zai zo abinda ka roka a duniyan zai cutar da kai ne sai Allah ya canza maka da wani ko kuma a'a Allah ya bar maka wannan addu'an taka sai ka je lahira wanda idan ka je lahira ka ga abin da Allah ya tara maka na addu'anka sai ka ce kai ina ma da duka addu'ar da ne a duniya an bar mun shi a lahira ko kuma wani mugun abu ne zai same ka kai baka sani ba addu'an da kai nan kai baka ga bukatar da kake so ka biya ba baka ga bukatar da kake so ta biya ba amma bukata ta biya saboda Allah ya kawar maka da wani mugun abu da zai same ka ko kuma ka saba wa Allah amma baka san lokacin da kai sabon ba ko kuma kai sabon baka tuba ba to da kai addu'a sai Allah ya ce to na yafe maka amma ba za ka biyan bukata ba to ai bukata ta biya ku to da ka addu'a ko yaya kana yi wasa da ita a rike addu'a da kyau a rike addu'a da kyau a rike addu'a da kyau Allah yana fishi da wanda baya roƙonsa Allah yana son mutum mai naciya wajen addu'a ilhaq ana son ilha fi du'a naciya wajen addu'a to idan mutum ya bi wannan sharuɗa na addu'a to Allah zai biya masa shi ko addu'a kashi kashi ne akwai addu'a wanda yake daga alkur'ani yake ɗebowa alkur'ani gabaki ɗayansa addu'a ne duk lokacin da ka zo za ka yi karatun alkur'ani ka yi niyya to duk bukatar da kake da ita bayan ka yi karatun in ka zo tashi ka sa wannan niyya to bukata za ta biya akwai waɗansu surori na alkur'ani da ake ware su in ka karanta sura kaza in ka da bukata iri kaza Allah zai biya maka misali kana addu'a kana so Allah ya biya maka bukata da wuri to karanta iktarabar nasi hisabu bayan ka gama addu'anka a karanta iktarabar nasi hisabu sotul anbiya ba za ka ga addu'a ta karɓu da wuri misali a bukata kake da ita mai karfi to dauki yasin zuciyar alkur'ani manzala ya ce yasin lima kuri alha duk niyan da ka dauka a kan surata yasin Allah zai biya maka ko na alkhairi ko na shari amma dai ka yi na alkhairin yafi in kana da bukata ka karanta yasin kafa 41 in kana da kokari kana da himma kana da juriya duk nauyin bukata in kai zama ɗaya ka karanta ya sun kafa 41 sau uku a zama ɗaya bukata ta biya wani abu kasa a gaba kana jin kana fargaba ko kuma a tsoro kake ji na wani abu to in karke in na hata yana kalkawara kana karantawa 313 duk abin da kake tsoro Allah zai kawar maka da shi kana jin tsoro kana tuhuma kana da makiya tunda ba za da kake garin su ba to ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil in dai kana ta 450 to ƙaryan maki nan gani nan bari balle kana qalatal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim ka karanta 66 wannan ko mota ce zaka hau za ka yi tafiya ka ɗauki hannunka na dama ka ɗaura a kanka ka karanta lagajja kun kafa uku to za ka je lafiya ka dawo lafiya motar ba za ta yi hatsari ba in ko ta yi hatsari kai ba za ka ji ciwo ba za ka fita lafiya in kowa cikin bamabamai za ka shiga yin lokacin da bamabamai suke tashin nan in kana yawan karanta ya qadimal ihsan ihsanaka alqadim ya qadimal ihsan ihsanaka alqadim ya qadimal ihsan ihsanaka alqadim ban ko ya tashi ba zai taba ka ba sannan idan kana da bukata ka rike ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu adadin da ka samu ismullahi al'azam ne bukata za ta biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da sirrori wata rana ya ce wa wani kafin mu fita anan zan baka wani sirri in dai kana da bukata kana karanta Allah zai biya maka da suka zo barin wajen sai sahabi ya ce ya rasulullahi ka ce mini zaka bani wai lakani in ina da bukata idan na karanta Allah zai biya mini sai ya ce ai ayan nan ne na annabi Yunus zunnun shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inda karke wannan aya kana ja ka dauki adadin ka gurgurun da zaka iya yi to kowace irin bukata ko min naminta in dai kana yi bukata za ta biya shi wai ba kana yin addu'an kawai bukata ta biya ba a shi kansa addu'an ibada ne ya zama koyaushe akwai addu'an da kake yi istighfari ya dauki adadin sa biyan bukata ne salatin annabi haka la ilaha illallah haka subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar haka fatiha ita ma lakani ne mai karfi bismillah lakani ne asma'ullahi alhusna wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار حزوا الصبور kana da bukata dauka ka rika karantawa bayan ka gama Allah ka biya min bukatata bismillahir rahmanir rahim yau ko cikin ka da yake ciwo nemi ruwa ka tofa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kana tofawa kafa goma sha tara ka sha Allah zai baka lafiya ko kuma ka toba da labisa fi batni ila mi ba na kafa bakwai ko ka rubuta kafa bakwai ka sha Allah zai baka lafiyan cikinka la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim in kana da hali ka rubuta dubu saba'in duk irin rashin lafiyan da kake fama da shi inda ka sha Allah zai baka lafiya fatiha kuwa in ka karanta kafa bakwai ta biyan bukata ce wata rana sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban manzala suna tafiya sai suka dare musu a wani gari wani ƙauye sun tsaya suka yi masauki a wajen za su kwana sun yadda zango da dare ya yi sai waɗansu suka suka ce da Allah bayan Allah mun san ku baƙi ne ko kuna da wani lakani ga sarkin garinmu nan yana fama da ciwon kai matsanaici ba abin da ba a yi ba bai samu lafiya ba sai wani daga cikinsu ce lallai ina da ina da wani sirri kuwa suka je da shi cikin dare ya yi masa addu'a ya samu lafiya har ya ba su suka bai ba su tumaki dabbobi na sadaka sai suka ce ba za mu taɓa ba sai mun zo wajen mai gida annabi muhammadu sallallahu suka yi wajen manzo Allah suka karanta manzo Allah cewa ya rasulullahi kaji kaji kaji abin da ya faru mun je wani gari mun kwana da dare suka suka nemi taimako cewa sarkin su baya da lafiya muka je muka masa addu'a ya samu lafiya suka ba mu wannan tumaki annabi ya ce wani addu'a ka masa ya ce ya rasulullahi fatiha na karanta masa kafa bakwai ya ce wa ya gaya maka fatiha ko tana magani ai ko fatiha magani ce ka ko ka rubuta ko ka tofa ya ce ni ma a cikin dabbobin sadakan nan ni ma ku bani kaso na a ciki to kaga dan kai addu'a baka sadaka ba laifi bane to amma dai idan za ka yi addu'an ka faɗi gaskiya karka ce sai an kawo jan saniya ko kuma a rago wanda a wajen fitsarinsa baki ko kwalatansa baki ko kuma jan rago ko bakin saniya ko a akwai lakani masu haka inda ka tabbatar haka ɗin ne ba wai don karɓi kuɗin mutum ba wannan babu laifi amma don mutum ya baka kayi masa abu ya ji daɗi ya ɗauki ko nawa ya baka wannan halar ka ci amma ka tsara masa kai masa darni ka tsara masa ka ce kan yi kaza za a yi kaza an yi kaza a ka yi kokari ka faɗi gaskiya saboda bukatar biya in bukatar biya ya ji daɗi da kansa zai dawo kuma in kai dan Allah kai kana masa addu'a kanka kake yi wa addu'a duk addu'an da za ka yi kuma kar ka yadda kai wanda za ka saki hanya akwai ayoyin alkur'ani akwai hadisan manzo Allah da ya ba da sirrori da yawa in ka duba al'azkar na imamun nawawi akwai addu'o'i da yawa akwai addu'o'in da malamai suke bayarwa ba lallai ne kuma addu'a sai ka ji ta a bakin manzo Allah ba wani malami zai baka addu'a kai yau din nan zaka yi kirkiran addu'a kuma ta shiga in dai ta cika sharuɗa manzo Allah wani ya zo yayi wani tasbihi suna zaune da ya musu sallama manzo Allah na zo cikin sahabbai sai yayi wani tasbihi da yayi wannan tasbihi sai manzo Allah sai ya tsaya sai sa ya sa suka ce ya rasulullahi a sai ce kun san wannan mutumin tasbihin da ya yanzu nan suka ce ba mu taba ji ba ce ga mala'iku nan sun zo suna rige rige ko yana cewa ni zan rubuta a wani ruwaya Allah ya tambaye suka tambayi Allah ya ubangiji ka ji abin da bawan ka ya faɗa wani irin lada za mu bashi ya ce a ku rubuta abin yin da ya faɗa lada sai ya zo sakamako sai ya zo na haka ba sharaɗi ba ne sai ka ji abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai ka samu malami mutumin kirki ya baka wani lakani ka je ka yi zai yi masukan ba ba ba sabon Allah ciki irin a ce bismillah da riki arrahmanu yaqini min kulli sharrin yahmini wannan ba zai zama da laifi ba kaga baka ci shi a bakin manzo Allah amma in dai surkulle ne akwai wanda yake da laifi akwai wanda babu laifi misali duk abin da aka ce addu'an da aka ce maka za a yi rubutun ayan alkawari da jini to ka nisanci wannan abu ridda ne ko nawa za a baka karka yadda ka rubuta ayan alkawari da jini ko jinin menene ka yi da tawada sannan duk abin da za a baka kada ka yi wani lakanin da za ka taka sunan Allah don kana so ka taka wani a'a karka yadda ka taka sunan Allah ko wata aya ka rubuta sunan sunan wani a ciki ka taka karka yadda da wannan in wani dalasin ne wannan ba matsala in ka san ma'anar dalasin ne saboda dalasin din ma sunayen Allah ne amma idan dai da sunan Allah a ciki aka ce ka yi to wannan ma ridda ne ba a taka ayan Allah sai dai misali aka ce ka yi wani kuri to wannan kuri in hune ya za ka yi to lallai a kiyaye irin waɗannan abubuwa saboda suna sa mutum ya saki hanya amanar rasulu zalla ce da wanda ya karanta ta zuwa ƙarshe amanar rasulu ma zai lai rabbi wal mu'minun kullu na mana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين من ذا الله duk wanda ya karanta wannan ayoyi in ya kwanta sun wadatar da shi sai malamai suka yi sabani sun wadatar da shi ne wadansu suka ce sun wadatar da shi kiyamul laili wadansu kuma suka ce a'a ai zai kwanta lafiya ya tashi lafiya ba abin da zai same shi kaga ka iya wannan ayoyi ka koya ma 'ya'yanka ayatul kursi ayatul kursi in kana karanta wajen baccinka ba za ka rinka firgita ba in mutum ya kwanta yana firgita a bacci to in ka kwanta ka rigingine ka karanta ayatul kursi kafa hudu duk kafa ɗaya ka tofa sama yawon ya dawo fuskanka insha Allah za ka kwana lafiya ba za ka firgice ba sannan idan kana tsoron talauci to ka rike suratul waqi'a idza waqatil waqi'a har wani suka suna cewa idan kai idza waqa to kai idza kafa to idza waqa wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah ya zo tafiya suna magana da wani sa yana irin bashi shawara a ka kula mana ka ki yaranka karka musu karka mutu ka basu cikin wahala ce wai kana tsoro ne kada in tafi in bar yana suna cikin wahala ai tun da na ji manzo Allah ce duk wanda ya rike izawaka ba zai talauci ba na koya ma yara na yata daga za ta tafi gidan miji yana cikin guzurin da nake bata duk da nake karanta izawaka ba za ki rasa abinci ba don ka rike izawaka lafiya launi in ka rike izawaka da daddare kullum kana karantawa to ba za ka yi talauci ba kafi akwai sirrorinta da yawa fahe akwai sirorinta da yawa wani sirrin sai an zo gida ba nan ba na haka akwai sirori da yawa wanda yake alkurani sun kunsa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kunsa kuma mutum ba a so ya zauna haka dole ne ka rika addu'o'i dole ne ka rika ka rika zikirori sharori da yawa sai ga Allah ya kare ka baka san ma ya akai ba saboda ta'rifullah fi raha wa ya'rifuka fi shidda lokacin da kake cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ka san kana da ubangiji kai ta roƙonsa to kana shiga tashin hankali Allah zai kama ɗauki ba wai sai ka shiga wahala ba da zuwa wajen malamai algahar ta mala a taimake mu wallahi kasuwan nan ba mu gane mata lokacin da yake samun riba bai san ka ba wani sai kujeransa ta girgiza wani babban ma'aikacin gwamnati algahar ta mala wallahi fa akwai matsala fa akwai damuwa amma lokacin da yake walwala bai san da kai ba kuma daga kai addu'a kujeran ta daidaita ya sake mantawa da kai ke to amma kai masa dan Allah manzo Allah kuma ya ce ko takalminka ne ya tsinke roki Allah ya dinka maka karka raina abin da ya same ka ko takalminka ne ya tsinke in ji annabi muhammadu ka roƙi allah allah zai gyara maka takalminka wata rana wani mutum ya ɗebo itace a bayan jaki yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai wani sai kayan itacen nan sai ya tsinke igiyar sai ta tsinke sai itacen sai ya watse sai yana haɗa kan itacen yana kaɗawa allah ka bani igiya in ɗaure allah ka bani igiya in ɗaure sai ya dace kusa da gidan wani wanda ba musulmi ba sai ya tashi ya je ɗauko igiya sai ya zo jefa masa ya ce ka ce in baka igiya mana Allah yana shuka rama ne kaga shi da ya bukatar sa ta biya ko bukatar sa ta biya wani kuma ya zo a masallaci ne zai shiga masallaci haka an yi sallah wani yana addu'a shi zai fita ne yana addu'a sai ya nan Allah ka bani dubu daya Allah ka bani dubu daya Allah har ya wuce sai da sai zai dubu daya ba shi ce kai shiru namu za a ji ko naka mu muna roƙon miliyoyi ka kana roƙon dubu daya kaga shi bukatar sa ta biya to shi haka Allah yake baya wasa ba a wasa da shi kuma addu'an wani ba zai shagaltar da shi jin na wani ba subhanahu wata'ala na haka jama'a kada a yi wasa da addu'a addu'a ba abun wasa bane a rike ta da gaske a rike addu'a kai ta yi duk abin da ya same ka kafin ka koka wani ko kawo ubangijinka ko menene Allah ka bani mafita akan al'amarin nan Allah ka bani mafita akan al'amarin nan kai ta addu'a kai ta salatin annabi kai ta istighfari kai ta la ilaha illallah wadda ka ana so a dinga yawan addu'a a dinga yawayi kada ka gajiya kada ka gajiya kada ka gaji kada ka gaji ka yi ta yawan addu'a duk abin da ka sani na roƙon Allah ka yi Allah yana son haka to kaga wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na addu'a lokaci ne na addu'a rike addu'a da kyau lokaci ne na biyan bukata idan mutum yana da bukata duk abin da ka sa a gaba akwai wani salati salatin nan ba da tsawo sosai amma ya tasiri matuka shine sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad in ka rike wannan salati kai dubu takwas da ɗari takwas da tamanin da takwas ismullahi al'azam ne kowane bukata ne Allah zai maka don haka jama'ar musulmi mu rike addu'a in talauci ya dame ka ka rike istighfari istighfari ka dinga yawan yi Allah yana cewa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ko shi ma bada adadin sa ne kowa kowa dai yayin da zai iya dauki istighfari kai da yawa in kai da yawa zaka ga da yawa in kai kadan kuma kadan zaka gani haka in kana so da yawa ka yi da yawa wadaka Allah ya ɗaure wannan watan azumi da addu'a sai sa Allah tsakiyar ayoyin azumin wata tsakiyar ayoyin da ake maganan azumin ramadana sai aka shigo da addu'a aka ba shi ayansa guda shine wannan wai za su alaka ibadi Allah malaukakin sarki ya ce dama mun faɗi sababin saukan ayan a baya ya ce ya rasu idan bayina suka tambaya iza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaya suka tambaye ka iza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni ina nake tunda wasu sabbi su ci aina rabbuna ina ubangijinmu wani kuma ya ce a a qaribun rabbuna nunadihi am ba'idun nunajihi shin ubangijinmu kam yana kusa da mu ne mu musa magana irin ta ganawa ko yana nesa da mu ne mu daga murya in za mu kira shi sai Allah ya ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ai ina kusa kusa na ma fi kusa da kai akan rayuwarka fa inni qaribun ujibu kuma ina amsawa mai Allah ya amsa da'awatar da'i addu'a mai addu'a daga lokacin da ya addu'a idza da'an inda ya roke ni Allah kai mun kaza rabbana kaza kaza allahumma kaza kaza nas'aluka allahumma kaza kaza Allah ya karba kuma ana so ‘ya'ya su yi ta yawan yi wa iyayensu addu'a iyaye su yi ta yawan iyayensu addu'a idan mutum yana da iyaye suna raye to ya samu ismin layin azam lokacin da kake da wata bukata ka je wajen babanka baba amma addu'a yana da bukata ina na gani yana ma addu'a Allah ya karba mahaifiyarka tana raye je ka wajen mahaifiyarka ka san iya mutane sun fi rena iyaye mata amma addu'an ta ismullahi azam ne akan yaya ka je wajen daga ce mama ina da bukatar Allah ki mun addu'a tana daga wani tana addu'a daga bukatar ta biya kuma ka yi kokari ka rika kyautata musu ka kyautata mahaifinka ka kyautata mahaifiyarka har su ce Allah ya maka albarka in kana musu abin da suke jin daɗi baka ma san lokacin da za su maka addu'an ba sai ga harkokinka suna tafiya duk wanda ya ga harkokinka suna haka haka to ya duba tsakaninsa da iyayensa akwai matsala tsakaninsa da iyayensa amma yan galamuranka suna tafiya daidai to lalle lafiyar ka kalau tsakaninka da mahaifanka za ka rika mai iyayenka biyayya iyayen mahaifinka da mahaifiyarka ka rika musu biyayya saboda addu'ansu yankan wuka ne in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an idan mai addu'a ya roƙe ni zan amsa masa amma fa akwai sharadi mun karanta waɗansu a baya sharadin falyasta jibuli ni ma duk lokacin da na kira shi ka yi imani da ni ni kaɗai ka bauta min ni kaɗai to karɓa kai ma ka yadda ka yi imani da manzanni na da littattafai na da mala'ikuna ka yi mini biyayya gwargwadon iyawanka ka ji tsoro na to ni ma ka yi mini in ka amsa nawa to ni ma zan amsa naka shi yasa cikin suratul anbiya'i za ku ji Allah ya kawo sunan annabawa kowane annabi Allah ya kawo sunansa ya ce fastajabna lahu fastajabna lahu sai muka amsa masa da ya roke mu sai muka amsa masa da ya roke mu sai muka amsa masa a ƙarshe kuma sai ya ce me sai ce ula'ika yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahba nan annabawan fa kun san dai zababbun bayinmu ne zababbun bayinmu ne amma suna gaggawa wajen aikata aikin alkhairi kuma suna roƙonmu ko da yaushe ba sai sun shiga wahala ba yaduwa na ragaban wa rahaba lokacin da suke cikin kwanciyar hankali kwaɗayi suke suna roƙonmu lokacin da suke tsoro suke cikin tashin hankali suna roƙonmu to na kai ma ka zama haka to kaga addu'a tana da mahimmancin gaske kwarai da gaske Allah ya ce falesta jibuli ni ma kai bawan da kake so amsa maka idan ka kira ni ko ka roke ni to kai ma ka amsa mini in kira ka daga an kira sallah ka bar abin da kake ka tafi masallaci duk lokacin da wata ibada ta taso ana lokacin ta na yi ka je ka yi to ka amsa wa Allah ke Allah ya ce bar abu kai kokari ka bari Allah ya ce yi abu yi kokari kai to ka amsa wa Allah ke wal yu'minu biya Allah ko ce su yi imani da ni in suna so rika amsa musu to su amsa mini idan suka amsa mini kuma kuma su yi imani da ni duk abin da nace ayi ayi shi a wani hadisi ana inda zanni abdi bi wa ana mahawu ma ta harrakat shafatahu au kama kala in ma zamana Allah baya so mutum ya daga hannunsa haka yana roƙo ya mai da hannun bai biya masa bukata wal yu'minu biya la'allahum yarshudun su imani da ni su amsa mini in suna so in amsa musu idan suka yi haka to lalle sun zama shiryayyu sun samu jagorori wanda suka kama hannayensu to don haka ita kanta harkan addu'a dole ka samu jagorori wanda za su kama hannunka ba kawai da kaga addu'a ka je ka rungume ta ka rika yi ba akwai wata addu'ar da dole sai an maka izininta in ba maka izini ba akwai damuwa in ka karanta za ka samu damuwa dan akwai addu'ar da kana farawa kai kana ka san ba irin naka bane to da ka ji irin wannan ajiye ka je wajen magabata ka kai musu ka ce to ga wannan yawo ka gani ta yi ko shekarunka ba su kai ba ko kuma akwai wasu sharuɗa ko kuma suna tare da arwahu masu ƙarfi wanda akwai sharuɗin da dole sai ka cika kafin abin ya yiwu don wata addu'an ba a yin ta haka wata ana yin ta da riyada ma'ana za ka rika yin ta kamar halwa amma kana iya fita ka yi harkokinka ka dawo wata kuma dole sai a cikin halwa dole sai ka shiga halwa ka yi addu'a ta ka shiga halwa ba sabon abu bane a musulunci tun da yi tikafi ma halwa ne ko ba halwa bane kamar yadda za mu karanta a gabanin wani lalakun laifin su yamin rafasu ila nisa'ikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alim Allah annakum kuntum takhtaruna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fala nabashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد to kaga halwa kenan da haka za ka iya halwa a masallaci da yi tikafi da halwa duk kusan ma'anar su ɗaya ne sai dai kawai halwa akwai wasu halwoyin da suke da wasu ka'idoji wanda sai ka cika wannan sharuɗa in ba haka ba akwai damuwa amma yi tikafi za ka zo masallaci ne ka yawaita sallah ka yawaita istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da yawan karatun alkurani da yawan tasbihi ma'ana ibadan ka yafi surutun ka yawa ko ba za ka je wajen iyalanka ba yau ko bukata ne ya kama ka za ka je gida to kar ka iyalanka ba za ka tsawaita magana da su ba balle a kai ga haɗa jiki ba zai yi ba ba a yi da kalwa musulunci ya yarda da shi akwai shi sai dai abinda musulunci bai yarda ba mutum ya yanke lamuransa tsakaninsa da al'umma ya ce yanzu kan ya shiga halwa har abada to musulunci ba zai karɓi wannan ba la rubaniyya tafi islam ba ruwanka da aure ba ruwanka da kowa ka ce kai ka yanke hulɗa da kowa ka je ka rufe kanka a ɗaki musulunci bai yarda da wannan ba a'a sa'atan fasa'a lokaci zuwa lokaci halwa kwana 20 kwana uku kwana biyar kwana bakwai kwana tara kwana sha ɗaya sati uku kwana arba'in dubba laifi dubba laifi za ka iya to kaga wannan duk ana so mutum ya dinga abin da zai kusantar da shi da Allah ne kada ka manta da Allah Allah ya ce idan ka manta da ni ma zan manta da kai nasullaha fa nasiyahu da ka manta da Allah Allah sai manta da kai ta yaya za a gane kana tare da Allah yawan addu'a Allah ka yi min kaza Allah ka bani kaza Allah ka kiyaye ni kaza to wannan ka zama kana tare da Allah koyaushe da ka jama'ar musulmi kun ji da abin da Allah ya gaya mana nan idan muna idan muna da bukata shi za mu tambaya kafin mu tambaye shi ko sai mun cika sharuɗin da muka karanta kai ma ka amsa wa Allah Allah ya amsa maka in kai haka to ka tafi akan hanya mafi daidai waliyuminu biya la'allahum yarshuduna ai hakika idan suka yi haka to sun shirgi sun samu rushdu sun samu wato abin da ake so ana so in zaka yi sa ko da rika zaka shiga ana so ka samu jagora dama aikin waliyai shine rushdu aikin aikin annabawa shine hudan shari'a kayan annabawa ne rushdu kuwa kayan waliyai ne wasbir nafsaka ma alladhina يدعون ربهم بغلاة وعشير يريدون وجهه آه ولن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له ولن تجد له وليا مرشدا wanda ya bata ba za ka sa masa waliyi wanda zai kama hannunsa ya kai shi fadar Allah ba da haka ita kanta addu'a karka yi karka yi sabi zarce ne ko sabi menene karka yi riga malam masallaci karka yi riga malam masallaci ka yi kokari ka samu murshidi a kai wanda ya ringa dora ka akan hanya kuma wacce take mafi daidai karka je ka saki hanya Allah ya kiyaye mu za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa mu da alheri kasar mu Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kama na sauƙin rayuwa a kasar mu Allah ya yi wa kowa damuwansa Allah ya biya wa kowa bukatansa Allah ya karbi ibadun mu Allah ya karbi addu'o'in mu da barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tambaya ne mm kawai ban gane bayani oh salatu tasbihi ai da sinin da sadin ake da sinin ake rubuta tasbihin shi tasbihi da sinin ake rubutawa sallah ce na tasbihi mutum idan zai zo wato sallah ce ta neman gafarar Allah ya zo hadisi Allahu alam bi sihatul hadis cewa ko dai hadisin bai inganta ba ai malamai sun yadda ai amfani da hadisi mai rauni wajen fadailul a'mali kuma wannan yana cikin fadailul a'mali Abbas ya ya kuka manzon Allah matsaloli mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza annabi ya ce to mun fa bari in koya maka wata addu'a ai wata sallah wanda idan kai wannan sallan zunubin ka na ganganci da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda kai da gangan duka Allah zai yafe maka yana da kyau kullum mutum yayi in bai samu dama ba a sati sau ɗaya daren juma'a ran alamis da daddare kenan in bai samu dama ba a wata sau ɗaya in bai samu dama ba a shekara sau ɗaya duk azumi ya rika yi in bai samu dama ba a rayuwarsa da ya yi koda sau ɗaya ne mutum zai yi niyya sallah ce raka'a hudu inda daddare ne za ka yi ta raka'a biyu ne inda rana ne za ka yi ta raka'a hudu ne a jere za ka tashi ka yi niyya ka yi kabbara na harama na shiga kowane sallah sai ka karanta fatiha ka karanta mata yassar na alkur'ani ko ayoyi ko sura idan kai wannan kana tsayen kafin ka tafi ruku sai ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kai ɗaya kenan ka sake cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kai biyu kenan ka sake cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kai uku kenan to haka sai kai sau goma sha biyar sannan sai ka tafi ruku'u in ka je ruku'u bayan ka yi tasbihin da aka saba a ruku'u sai ka ce ka sake yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar sau goma in ka miƙe kafin ka tafi sujjada sai ka sake subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sannan ka je sujjada a sujjada bayan ka yi tasbihin sujjada da aka saba sai ka sake ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ila illa wallahu akbar sau goma in ka dawo ka zauna ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ila illa wallahu akbar sau goma sannan ka sake komawa sujjada kai tasbihin sujjada sannan ka karanta sau goma in ka taso kafin ka miƙe ka karanta sau goma idan ka miƙe sai ka sake karanta fatiha da sura sai ka yi goma sha biyar kaga idan na da daddare ne za ka yi in kai raka'a biyu bayan ka yi tahiya sai ka karanta tahiya ka yi wa annabi salati sai ka yi sau goma sai ka sallame sai ka sake tashi ka sake raka'a biyu amma idan da rana ne in ka yi tahiya bayan ka yi sau goma sai ka tashi ka miƙe sai ka karanta fatiha zalla kamar yadda kake sallan azahar ko la'asar to abin da za ka kiyaye a nan duk lokacin da ka karanta fatiha a tsaye ko fatiha da sura to goma sha biyar ake yi amma duk sauran goma goma ne in ka gama sai ka sallame Allah ya mana gafar wannan sallah tana da mahimmancin gaske tana gafarta zunubai in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shainamu da alheri Allah biya kowa bukatansa Allah ya kowa damuwansa fatiha da salatul fatih Allah karba mana ibadun mu Allah ya mana damu bismillahir rahmanir rahim rahmanir rahim alhamdulillah غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم